الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1439 daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2017 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karatu a cikin littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shehu Usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na talatin a cikin wannan littafi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fal hasilu anna a'la al-maratib mubasharatan mubasharatu al-ard bisujud thumma yaliha al-hasiru al-ghalib thumma ma huwa arfa'u min thumma al-kattanu al-ghalib kadhalika thumma al-qutn mithluhu thumma as-sub a darasin da ya gabata satin da ya wuce malam ya karantar da mu wasu bid'o'i da mutane suke yin su a cikin sallah akwai abubuwa da dama da mutane suna yi a sallah kuma malam ya ce bid'a ne ya ce daga ciki shine akwai wasa da daidaita sahu wannan bid'a ce kasurguma a dinga yin wasa da rashin daidaita sahu ma'ana dinga wasa da sahu a ki daidaita shi yadda ya kamata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi jan hankali kwarai da gaske game da abin da ya shafi daidaita sahu sannan kuma magabata mun karanta yadda suke kulawa da daidaita sahu yadda limamai suke ba wa daidaita sahu mahimmanci da aka saba sahu ko barin wata tazara a cikin sahu ko buɗe wani sabon sahu alhalin sahun gabansa bai cika ba ko kuma barin wata kafa ba tare da ainihin wato toshe ta ba a sahu wannan da yana daga cikin rashin daidaita sahu kuma bid'a ne daga ciki akwai ittikhadhu sajjada mala yace akwai riƙar abin sujada ko dadduma ko ainihin wato wani abin nan karamar tabarma ko abin da ya shafi ainihin wato mafici ko wani abu mai kama da haka yin sujada a kansa shi ma mala yace bid'a ne ya kawo maganganu na malamai game da ainihin wato riƙar as-sajjada ma'ana gurin da mutum zai ɗora goshinsa ya yi sujada to sai yake cewa da yawa daga cikin salaf allah ya ƙara musu yadda sun kasance suna ɗora goshinsu ne akan ƙasa ba tare da sun sanya wani makari tsakaninsu da ƙasa ba ba tare da sun sa akan kafet ba ba tare da sun ɗora akan ainihin wato wata shimfiɗa ba kawai ba sa son wani abu ya shiga tsakaninsu da ƙasa domin ita sujada tana daga cikin wurin da ake nuna ƙasƙanci ga a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba guri bane da mutum zai dinga ganin goshinsa ya ɓaci ko kuma mutum ya dinga ganin hannayensa sun taɓa ƙasa sun ɓaci da sauransu dama haka ake so ka nuna ƙasƙantuwarka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da wata kwalisa da za ka yi a gaban Allah an fahimta to da haka sai suka ce idan abu ne wanda yake ba zai janye wa mutum kushu'i ba kuma ba zai dinga jin cewa shi yana kyamar yin sujada a ƙasa in babu kafet ba to wannan ba zai zama laifi ba kenan amma mutum ya dinga ganin cewa shi sai akan kafet zai yi sujada ko kuma ya dinga ganin shi fa na musamman ne gaskiyar magana kafet din nan wani abu ne wanda tana ƙara masa wata izza da yake ji wajen yinta to kuma za ta kore masa kushu'i kila sajjada din tana da wata kwalliya ko wani ado ko wani taushi ma wanda taushin gaba ɗaya zai cire masa kushu'i ya tafi da shi wani guri a madadin ya dinga tunanin sallah yake to ire-iren waɗannan ko shakka babu ba za su zama abin yabo ba a cikin sallah kuma ba za su zama abin yabo ba ga mutumin da ya sujada akan sajjada amma kamar yanzu yadda muka ce duk masallatai galibi in ka je mafi karanci zaka tarar da tabarmi kuma mutane sun saba ba wani ƙasa da zaka tarar zaka tarar da suminti ko kuma ka tarar da an sa tayil kuma wani masallacin ka tarar an sa ainihin kafet ko an sa tabarmi ko wani abu mai kama da haka duk ko ina ka je haka ne to kaga wannan idan ya zamanto an ce yin sujada akan sajjada zai zama bid'a saboda ire-iren waɗancan dalilai na korewa mutum kushu'i to har yanzu duk abin da zai cirewa mutum kushu'i a sallah baya halatta kamar yadda muka karanta tun a can baya wajen maganar mafici ko fanka ko wani abu mai duk abin da zai cire kushu'i amma kuma yanzu tana iya wani abu a can da yana iya cirewa mutum kushu'i yanzu kuma yana iya sanya wa mutum kushu'i yayi sallah cikin nutsuwa to kaga zai iya zama kuskure a jiya ya kuma zama daidai a yau tunda dama ba wani nassi bane karara yace yin abu kaza ainihin wato bid'a ne wato na wannan rikar sajjada din ina fata an gane sai dai kawai za a kalli implication din rikar sajjada din da rashin rikarta idan ba a riki sajjada din ba menene zai faru a sallah idan kuma mutum ya riki sajjada ya yi sujada akan ta menene zai faru a sallarsa abinda zai faru a sallar kila shine zai sa aiwa kuma sallar tasa hukunci na daidai din yin sujada akan sajjada ko kuma rashin daidai din ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam har shi kansa malai yace amma fa akwai togaciya yin sujada akan al-khumr al-khumra babu laifi al-khumra din nan kuma yace shay'un madfurun min al-khus wato wani kamar yar tabarma ce wanda ake saka ta da kaba gwargwadon yanda mai sallah zai dora goshinsa ya dora tafukan hannayensa in zai sujada yar karamar tabarma ce ko yar guntuwar da duma to sai yace wannan kaga babu laifi an fahimta to kaga ita ma idan ya zama to kaga an ce babu laifi to dukkan abin da zai bayu zuwa ga khumra kaga shi ma zai zama babu laifi ina fata an gane ya ka kawo asar na magabata irin su umar bin abdulaziz cewa baya son ya sanya wani abu ya kare shi gabarin ɗosar goshinsa a ƙasa saboda koyi da sunna da kuma tawazu idan ya tabbata cewa yin sujada akan kafir kowa yana cirewa mutum tawazu mutum zai dinga jin cewa shi fa na gashi gashi shedan yana zuga shi to kawo ko shakka babu wannan magana da mala yake magana ta shafe shi an fahimta amma yanzu ka zo za ka yi sallah ga kafir a masallaci bai cire maka kushu'i ba ba ka jin cewa kana jin wata izza na yin sallar akan kafir ko kan ainihin wato tayil to kaga wannan babu laifi kenan ina fata an gane a ƙarshe sai ibnul hajj ya kawo wata magana yace ita sallan nan silatun bainal abdi wa rabbi wato wata sila ce wato wata mahaɗa ce wata alaƙa ce da take haɗa tsakanin bawa da ubangijinsa to idan ya kasance wata, wata channel, wani channel ne da yake jona ya haɗa tsakanin bawa da ubangijinsa lalle yana daga cikin abin da ya shafi wannan sallah a samu kushu'i a samu tawazu kar a samu mutum yana sallah ya dinga jin wata izza a tattare da shi ya dinga jin wata isa a tare da shi bayan sallah wata mahaɗa ce ko kuma wata sila wato wani channel ne da ke haɗa shi da ubangiji a inda aka fi buƙatar ya nuna ƙasƙancinsa a inda aka fi buƙatar ya nuna tawazu'u kuma a samu akasin tawazu'u ko shakka babu wannan ba abin yabo bane a cikin sallah ina fata an gane wata murigul wajhi alal ardi dan haka kenan yana da ana buƙatar yawanta yawaita duk abin da zai sa wa mutum tawazu'u ko da shi babban mutum ne ko da shi mai kuɗi ne ko da shi mai mulki ne to in ya zo gaban Allah duk ya daina tunanin wayannan abubuwan ya watsar da su ya dinga nuna tawazu a gaban Allah subhanahu wataala ta hanyar dora goshin ga ma goshin inda yafi komai tsada fuskar dan adam inda ta fukushi sa aka hana duka a fuska saboda darajarta kuma wannan gaba ce wadda babu wani mahaluki da ya isa a yi masa ibada da wannan gaba sai Allah subhanahu wataala to don haka sai mutum ya zama toma ba ma akan kafet ba ba ma akan tayal ba ba akan suminti ba akan ƙasa ya turmuza goshinsa wannan yana sake nuna cikakken tawazu'u na wannan bawan a gaban Allah subhanahu wata'ala in amkana zalika in hakan zai yiwu fa huwa afdalu a'la to shi yafi falala kuma shi yafi inda zai iya yiwuwa misali a ce ba kafet din nan ko ba tayal a sujada inda zai yiwu to da shi yafi amma tun da an riga an yi babu laifi in dai ba zai cire ma kushu'i ba in dai ba zai sa ka rasa tawadu'u ba a gaban Allah subhanahu wata'ala babu laifi mafhum fa in ta'azzara falyakun alal hasir sai dai idan ya gagara ya zama to ba ba zai yiwu ba mutum ya sujada a ƙasa to in san samu ne a tabarma kamar yadda ya kawo kashi kashi yace ai a tabarma in babu tabarma sannan sai ai akan ainihin wato alkattan idan babu alkattan sannan sai ai akan alqutun in babu akan alqutun sai ai akan asub ita dai sujada ma damar mutum ya samu kansa a matsayinsa na masallaci dole sai ya yi ta an fahimta ya danganci da irin yanayin da ya samu ya samu kansa a kai to sai bayan malam ya kawo mana wannan bayanin sai ce falhasilu a dunkula abinda ake so ka fahimta shine falhasilu abinda ake so a cimma a wannan bayanin anna a alal maratibi martaba daraja mafi kololuwa a abin da ya shafi sujada mubasharatul ardi bis sujudi bawon Allah ka rungumu ƙasa wajen yin sujada wannan ita ce a alal maratib don duk yadda ka so ka ce kana da kushu'i ai kana kankantar da kanka akan carpet ko akan tile ko wani abu mai kama da ko shakka babu wanda shi bai yi ba akan nan ya fi nuna tawazu mafhum wanda shi ya zo misali kawai ya yi sallah ko da yake akwai da duma ko da yake yana kan shimfiɗa amma inda goshinsa zai taɓa kamar yadda dai za ka ga yanzu in ka duba za ka ga duk tsakanin sahu da sahu sai ga an bar gap to kaga kai sai ka ɗauka wannan inda gap ɗin yake inda babu shimfiɗa nan ne ƙasar to ka yi sujada a kan wato tantagaryar tayil ɗin ba tare da ka ɗora goshinka a kan kafir ba shi ya fi mafum sun mayali hasiru sannan martabar da take bin ɗora goshi a kan dandamalin ƙasa a yi sujada wannan ita ce martaba mafi ɗaukaka mai biye da ita shine thumma yali hal hasiru sannan sai kuma tabar ma tana biye da ita mai martaba ta biyu to shine in ba zai yi ba a yi sujada akan dandamalin dandamalin kasa to sai mutum yayi sujada akan tabarma algalizu kuma tabarma ta zama mai kauri thumma ma huwa arfa'u min sannan sai kuma daga nan abin da yafi tabarmar abin da yafi ta tudu thumma alkattan sannan algalid sannan mutum ya samu wani kattan wato wani tufafi ne shi ma algalid mai kauri in babu tabarmar to shi ne ke biye da wancan kazalika sun malkutun misluhu sannan kuma alkutun wato abin da aka saƙa shi da auduga wanda kuma auduga ta yi tasiri cikin abin ta fito sosai ciki kaga za ka samu wani nau'i na laushi a ciki tunda akwai auduga ta abin nan a cikinsa sun maso sannan sai kuma sufi shi kuma suf din wato kamar irin gashin abin nan mage ko gashin zomo shi kuma ya kake jin taushinsa kaga a suf ke ma'ana mataki mataki in san samu ne kai akan kasa in kuma ba zai yi ba to kai a tabarma tabarma ma mai kauri in ba zai ba kai akan alkattan in ba zai yi ba kai akan ainihin wato alqudun in ba zai yi ba kai akan asu an fahimta kawai abin da ake bukata a samu kushu'i ban Allah tare da kai ko akan kafet ko akan tayil ko akan dandamalin kasa ko akan tabar mafala ba asa na fata an gane kawai abin da ake so duk lokacin da ka zo sallah madaukakai ka dinga ji a ranka kana gaban Allah subhanahu wataala ba guri bane na nuna isa ba guri bane na takama ba guri bane na jin izza ba guri duk ba gurin wannan bane kana gaban Allah subhanahu wataala sai ka watsar da makamanka shi yasa gabar da tafi kowace daraja a jikinka go shine fuska aka ce ka turmuza ta a ƙasa a gaban Allah subhanahu wata'ala lokacin da kake sujada wal maqsudu anna mahallas anna al mahalla mahallu tawadu'in wa tasaghurin wa madhallatin wa khudu' shine kawai abin da ake so a gaya ma da koda kan shimfiɗa mai taushi kai in dai an samu waɗannan abubuwan tare da kai shikenan alhamdulillah abin da ake bukata ya samu ma'ana abin nufi wal maqsudu abin da ake nufi annal mahalla dan uwa gurin sujada mahallin da ake sujada mahallu tawadu'in mahalli ne da ake buka ake bukatar tawadu'u wa tasahurin bigire ne da ake nuna ka nuna kankantar ka har ka nuna kai babba ne wa mazallatin guri ne na nuna kaskanci kana gaban wanda yake ainihin wato mahalicci subhanahu wataala wa khudu'in sannan guri ne na khudu' shi ma yana nufin kwantar da kai da kaskantar da kai da haka abin da ake bukata kenan don haka abin da yasa duka ji malamai suna ta maganar sajada da waye da waye din ana ganin wannan zai kwarzani kushu'inka da khudu'inka da mazalla da tasagur ɗinka amma ma dama za ka yi akan kafir kai akan shimfiɗa mai taushi kai abin nan a samu khudu a samu tawadu a samu tasagur a samu mazalla shikenan fala basa bukata ta biya an fahimta intaha qultu والذي عليه الفتوى أن السجود على الحصير جائز لا مكروه لكن ترك السجود عليه أحسن dan fodiyo bayan din mun ji maganganun su Ibn al-Hajj da sauran malamai shi kuma ga nasa bayani sai ya ce wallazi alaihi al-fatwa abinda ake fatawa ke kansa abinda in malamai mutum yayi tambaya malamai suke bashi fatawa ko abinda za a bawa mutane fatawa in an in sun yi tambaya annas sujuda alal hasiri yin sujada akan tabarma yin sujada akan carpet yin sujada akan shimfiɗa ja'izun ya halatta ba an bayyanta la makaruhun ba wai makaruhi bane lakin sai dai tarku sujudi alaihi barin yin sujada akan carpet ko kan dukkan wata shimfiɗa ahsanu ya fi kyau da kai yanzu akan carpet me laifin ka ce ka ba wani laifi yana da kyau amma da ba kai akan kafir ba ya fi kyau kaga hasan ne da ahsan kenan kawai kaga duk maganganun da muka karanta dan fodiyo diya warware su yayi bayanin abin da ake nufi abinda in an tambaye ka fatawa malam mun ji kana ta maganar yin sujada akan sajjada bid'a ne a'a abinda ake nufi shine yin sujada akan nau'in shimfiɗa ya halatta abu ne mai kyau amma ka yi sujada akan dandamalin ƙasa ba tare da kayi akan wani makari ko shimfiɗa ba a hassan ya fi kyau wafi muktasar khalil ya zo cikin littafin muktasar na sheku khalil wa kuriha sujudun ala thawbin la hasirin an karhanta yin sujada ala thawbin akan tufafi la hasirin a ba akan tabarma ba in akan tabarma ma ne ba komai amma dan kawai tsabar gayo ba ka san goshin ka ya taba ƙasa ka zo za ka yi sujada ka baza rigarka kila ma babbar riga ce ka dan baza ta a gaba dan ka yi sujada a kai to wannan shine makaruhi an fahimta la hasirin ba tabarma ake magana ba yin sujada akan tabarma babu laifi wa tarkuhu ahsan sai dai barin yin sujada akan tabarmar yafi kyau in kai haka yafi kyau وقال الخراشي في شرح ذلك الخراشي أتكن شرح وانا مغانا يتي وكره لغير حر لغير حر أو برد أو خشونة عرض لكل مصل ولو, ولو, ولو امرأة السجود بالجبهة والختان تبع لها على ثوب منفصل عن من قطن ونحوه من كل ما فيه رفاهية بخلاف السجود على الحصير أو الأديم أو نحو ذلك فلا يكره لكن ترك السجود على ذلك أحسن ما لم وجن قارن بياني من خراشي واتو الخراشي أتكين شره وانا مغانا يتي وكرها أنكر هنتا لغير حر باتارد ونزافي بأكسر au bardin ba tare da sanyi ba a ce gurin ya ɗau sanyi ta yadda mutum ya ɗora goshinsa zai cutu au khushunatin ba khushunati ardin ba tare da kausa kausan ƙasa ba ƙasar ba ta da kurzunu kurzunu ko kar wato kur wato abin nan wato gurin ya zamanto yana da duwatsu ko tsakoyi waɗanda kila zai iya cutar da goshin an yi sujada a kai to an karhanta ba tare da zafi ko sanyi ko kurji kurjin ƙasa ba li kulli musallin ga kowane mai sallah walau imra'a ko da mace ce as-sujudu bil jabhati yin sujada akan goshi wal katan taba'un laha wato an karhanta yin sujada an fahimta akan wani abu ba tare da sanyi ko zafi ko kurji kurjin ƙasa ba li kulli musallin ga kowane mai sallah wala wimra'a ko da ko mace ce ita ma ana son ta yi sujada a ta ɗora goshinta a ƙasa in dai ba zafi ba sanyi ba kurji-kurjin ƙasa to ta ɗora goshinta a ƙasa as-sujudu bil jabhati shine farko yin sujada bawan Allah akan goshinka wal kattanu taba'un laha sai dai yin sujada akan al-kattan wani tufafi mai kauri taba'un laha shine ke biye da yin sujada akan ƙasa in ba a sami yin sujada akan ƙasa din ba ala thawbin amma akan wani tufafi munfasilin anhu wanda ba a jikin mutum yake ba an fahimta ka ɗauko wata babbar riga ka ka shimfiɗa kai sallah a kai kake ka ɗora goshinka sujada kana yin sujada a kai ko ka ɗauko wata jallabiyar ka ko wata rigar ka mai tsawo ka shimfiɗa kai sujada a kai amma fa ba a jikinka take ba wannan babu komai amma tana jikinka ka shimfiɗa ta kai sujada a kai to shine malai yake cewa an karhanta yin haka min qutnin tufafin nan na auduga ne wa nahwihi ko makamancinsa min kulli ma fihi rafahiyya cikin dukkan abin da a cikinsa akwai wani nau'i na jin daɗi shine rafahiya to ba a sanya sujada a kansa in san samu ne bi khilafi sujuda alal hasir sabanin yin sujada akan tabarma awul adimi ko fata aw nahwi zalika ko makamancin haka fala yukrahu wannan ba lamai ba su karhanta yin haka ba lakin tarku sujudi ala zalika ahsan sai dai barin yin sujada akan tabarma ko shimfidar fata ko buzu to shi yafi fa'in ƙulta idan kai kai tambaya ka ce fama asulus salati alal khumrati wal hasir to menene asalin yin sallah akan alkhumra ya karamar shimfiɗa ko tabarma wadda aka saƙa ta da kaba wadda za ta iya ɗora hannunka daga rabin jikinka dai za ka iya hawa kanta har zuwa gurin da za ka yi sujada a kanta ya karamar shimfiɗa ita ce khumra kamar yadda makaranta a baya to ina asalin yin sallah akan alkhumra walhasiri da kuma tabarma walhasirati da tabarma qultu malam yace inna asla zalika fi sahih al-bukhari asalin yin halaccin yin sallah akan al-khumra ko akan tabarma hadithin yana nan a cikin bukhari ila wani yace to malam da ka ware kace su babu komai a akan tabarma babu komai a akan al-khumra sauran abubuwan kuma aka ce makaruhi ne ina dalili wani me asali ko me hujjar yin sallah akan al-khumra da al-hasir sai shehu Usman dan fodiyo yace inna asla zalika fi sahih al-bukhari ai asalin wannan yin sujada akan al-khumra ko yin sujada akan al-hasira wannan yana cikin sahih al-bukhari wa fihi a cikin sahih al-bukhari an maimuna an karbo hadisi daga maimuna radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda ƙwalar ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yi salli alal khumra manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah akan al-khumra ita ce dai wannan karamar tabarma da ake saƙa ta da kaba wa fihi aidan a cikin bukhari dai har wa yau an anas bin malik daga anas dan malik anna jaddatahu mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'at kula kakar anas mai suna mulaika a nan ya ce malika ko? eh malika ko mulaika a wasu ruwayoyin zaga ya zo da mulaika mulaika an fahimta أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للعام كاكر أنس دم مالك ميسونا مليكة تاقيت من زن الله صلى الله عليه وسلم للعام دن يزوي شوانا أبنش أجدنتا صنعته له تشير يا مسشي annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tawazu yana amsa gayyatar dukkan sahabbansa ba gidan mawadata kawai suke gayyatar sai je ba duk wanda ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci gidansa yana zuwa wannan gyatuma kakar anas ta shirya abincinta ta ce tana gayyatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci abinci a gidanta fa akala min ya ci daga abincinta thumma qala sannan ce qumu fali usalli lakum ku tashi in yi muku sallah qala anas anas ya ce fa qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis anas ya ce sai na tashi sai na tafi ɗauko wata tabarmanmu wadda ta yi baƙi ta yi duhu min ɗuli malu bisa saboda daɗewa tsohuwar tabarma ce ta daɗe ba a amfani da ita ta yi ƙura saboda daɗewa da ta ba a amfani da ita ana zace fa na bahtuhu bi ma'in sai na yayyafa mata ruwa faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan tabarmar wasafaftu ana walyatimu wara'a da ni da wani maraya sai muka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu ita kuma wannan tsohuwar kakarmu min wara'ina ita kuma sai ta tsaya a can bayan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wannan tabarma a tsaye Anas dan Malik da shi da wani maraya suna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kakatta anas ita kuma tana bayan su anas haka aka yi sahu annabi yana musu sallah sallallahu alaihi wasallam fa salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah raka'a biyu thumma sarafa sannan yayi sallama ya juya ya tafi an fahimta kaga Anas ya dauko me hasir tabarma ya shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akai kaga wannan yana nuna shine asalin wato hadithin yin sallah akan tabarma wa min dhalik at-tahazzum lis-salah wa huwa bid'atun makruha wa fi 'umdati al-murid as-sadiq wat-tahazzum lis-salati makruhun 'inda al-ulama fa itharuhu ma'a i'tiqad al-fadila bid'atun makruha wato wa min dhalika yana daga cikin wato bid'a a cikin ainihin wato sallah at-tahazzumu lis-sala yin azama da gaggawa da sauri domin yin sallah wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya wa fi umdatil murid as-sadiq yazo cikin umdatil murid as-sadiq wa tahazzumu lis-salati makruhu yin azama wato ko yin ainihin at-tahazzum ayi azama ayi hazama ayi gaggawa a taho domin a zo ayi sallah makruhun inda ulama wannan makaruhi ne a wajen malamai fa itharuhu ma'a tiqadil fadila bid'atul makruha amma fifita wannan salo na at-tahazzum a nuna yana da wata daraja da wata falala bid'atun ma'a tiqadil fadila mutun ya dinga at-tahazzum sannan yana kudurcewa a ransa cewa akwai falala wajen yin haka bid'atun makruhatun idan baya kudurce falalar haka to kaga babu laifi kenan domin in baya kudurce falala ya nuna akwai bambanci tsakanin mutum ya yi abu ba wai yana yi da niyyar ibada ba in mutum ya yi abunsa ba da niyyar ibada ba kaga ba za a tuhume shi a ce ya yi wa addini ƙari ba an fahimta amma idan mutum yana abu kuma ya kudurta cewa wannan abun akwai lada akwai falala in an yi ana samun falala a wajen Allah ko ana samun lada to ya zama ibada to shine idan ba wani nassi da ya ce a yi sai a ce ka yi bid'a wa min zalika al-jahru bin niyya yana daga cikin bid'a a cikin sallah bayyana niyya wa huwa bid'atun makruha wannan ita ma bid'a ce makruhiya nawaitu salatul isha fardan iqtida bil imami fi masjid ammar bin yasir fi hausawa dan fulani an fahimta shine wa min zalikal jahru bin niyya bayyana niyya niyya mahallu halqalb wato niyya shine hiyal qasdu bil qalb ka nufa abu a zuciyarka in ka nufa abu a zuciyarka shi ake kira niyya da aka ce innamal a'malu bin niyyat ba ana nufin duk abin da zaka yi sai ka ce nawaitu kaza nawaitu kaza kai niyya ba kawai in ka kudurci abun a zuciyarka shikenan ka kulla niyya to bala yake cewa nabaha ala zalika sahibul madkhal yace ibn al-hajj mai madkhal yayi fadakarwa akan haka wa innamal khilafu fi lafziha inda malamai suka yi sabani kawai game da lafazinta hal huwa bid'atun aw la shin yin lafazi da niyya din bid'a ne ko kuma ba bid'a bane wal mashhuru annahu laysa bi bid'a zance mafi shahara ba bid'a bane wa fi mukhtasar khalil ya zo cikin littafin mukhtasar na Sheikh Khalil wa lafzuhu wasi' wai ko da yake an fi so ka kudurce ta a zuciyarka amma idan kai lafazi da niyyar wasi' ya halatta babu laifi wa qala al-kharashi fi sharhi dhalik malam mai alkharashi ya faɗa a cikin sharhi game da wannan magana ya ce haza min idafatil masdar ila fa'ile wannan yana daga cikin abin da ake kira idafatul masdari ila fa'ili wato raba masdari ko jingina masdari ila fa'ilihi zuwa ga fa'ilinsa ay lafazun nawi aw musalli wasi'un ma'anar wannan magana lafazin mai niyya bayan yayi niyyar a zuciyarsa kuma ya faɗi lafazin awul musalli ko kuma lafazin da mai sallah zai faɗa wasi'un ya halatta fayan bagi ko da yake ya kamata Allah yalfaza bi qasdihi bi an yaqula nawaitu fardal waqti wato fayan bagi ya kamata Allah yalfaza kada yayi lafazi ya furta lafazin bi qasdihi da nufinsa bi an yaqula kamar yace nawaitu fardal waqti mathalan na yi niyyar yin sallar farilla ta wannan lokacin alal misali li'annan niyyata domin ita niyya mahallu halƙal mahallin yinta shine ainihin wato alƙal zuciya fala madkhala lil lisani fiha babu wata mashiga da harshe yake da shi a cikin niyya fa in talaffaza fawasi wa qad khalafa al aula amma idan mutum ya furta lafazin to yayi ya halatta amma ya saba abin da yafi kun fahimci maganar malam yin lafazi ka ce nawaitu salati kaza kaza kaza kaza ba a so kai asalin niyya a zuciya take an fahimta ba a san ba a shigo da harshe ba akan abin da ya shafi niyya gabar da ake so ta kulla niyya zuciya ce to in kuma bayan mutum ya kulla a zuciya sai kuma ta kasan sai ta harbo shi sai harshe shi ma sai ya kama sai mutum ya furta da harshe ya yi hakan amma kuma ya saba wa abin da shi ya fi kaga wannan ana in ana bayanin saba wa abin da shi ya fi kaga in son samu ne kar mutum ya furta niyya ke kawai ka kudurce ta a zuciyarka shine kawai abin da ake bukata shine ma'ana fa yanbaghi Allah yalfaza bi qasdihi bi an yaqula nawaitu fardal waqti sai baka misali bai dace ba bai kuma kamata ba a ce mutum yayi lafazi wajen furta niyya din misali ya ce nawaitu fardal waqti mathalan misali me yasa aka ce bai dace ba yayi sai ce li'annan niyyata domin ita niyya mahallu hal kalbu mahallin da ake yin niyya shine zuciya lokacin da ka ɗauki buta ka je ka yi ɗahara ka yi alwala duk ka san me za ka yi ka san sallar isha za ka yi haka da ka shigo masallaci ka zo aka tada ikama duk ka riga ka kulla niyya ka ce a sallar isha za ka yi an fahimta babu bukatar sai ka yi wa mutane bayani ko sai ka gaya wa Allah ga abin da za ka yi Allah ta'ala ya fi ka sanin abin da ka kudurce a zuciyarka to tunda ku ka ɗauki buta ka je ka kama ruwa ka ɗauke ka yi alwala ka tako ka zo masallaci ka shiga cikin sahu aka ta da ikama duk ka ga ka san me za ka yi to kuma sai lokacin da aka ta da ikama kuma liman ya juya ya kabarta sallah sai kai kuma ka furta ka ce nawaitu salata duk to da a baya da ka je kai tsarki kai alwala ka ka taho masallaci duk da me kai ba niyya bace to shi yasa sai malam ce ta ne annan niyyata mahallu halqal domin ita dai niyya mahallin yin ta shine zuciya fala madakhala lil lisani fiha ba tsomo harshe ba a cikin ta ba ruwan harshe fa in talaffaza in kuma mutum ya riga ya lafazi fa yanzu yanzu misali ka zo ka tarar da wani shi kuma ya ce Allah nawaitu salatul isha fardan iqtida bil imami Allahu akbar a kusa da kai yayi sallarsa ta yi ko bata yi ba na'am ya fi furta niyya kuma an ce kara furta sallarsa ta yi ko ta ɓaci ta yi ba ta ɓaci ba to kaga ba rigima ke kawai sai dai in kaga akwai buhallin ku tattauna da shi to sai gaya masa ai ba sai Allah gafata mala ai ba sai an furta ba kawai in ka kudurce ta a zuciya ya isa an fahimta kai ya maka wata fahimta daban sai ka ce mai iziya ma gashi na ya kawo ya ce anniyatu hiyal qasdu bil qalbi ko ka mai iziya ya ce anniyatu hiyal qasdu bil qalbi kaga ashe ba a bukatar wannan niyyar kai masa falsafa ma ka nuna masa yanzu duk Allah bai san me zaka bai ka gaya masa an fahimta tunda ka dauki buta ka je kai alwala kai kama ruwa kai alwala ka taho masallaci duk ka san me zaka yi da aka malafazinta ko da yake sallaka fata yi amma dai in ka daina fada din yafi wa min zalika takhsisul qira'ati fi salati bi suratin ma'luma yana daga cikin bid'a a cikin babun sallah kebance wata sura da karatu a cikin sallah sananniya liman ya zama ya shahara kawai an san da ya ce wala dallin was sama'i wa dariq ce yawa raka'a ta biyu yana cewa wala dallin an san wa shamsu wa duhaha ce na ba ta gane to wannan shi ma ba a so liman ya zama ya yi fice da wata sura kawai in dai liman wani ne kawai an san sura kaza yake ja to malam ya ce keɓantar wata sura da karatu a cikin sallah wata sura sananniya ta yadda kowa ya sani ba mutum baya canzawa inda ya ce wala dallin ita zai ja fahuwa bid'atun makaruha to keɓantar wata sura da karatu ita kadai a cikin sallah to wannan shi ma bid'a ce makaruhiya wa fi umdatul murid as-sadiq ya zo cikin littafin umdatul murid as-sadiq yace li anna akhadha suratul wahida domin ɗaukar sura guda ɗaya a tsakankanin surori 114 ka ɗauki sura ƙwaya ɗaya tak ko kwaya biyu kai ta yinta ba wai baka iya wata ba duk ka iya wasu surorin amma ka ware ta irin ita kadai mabaniyun alal falsafa wannan an gina shi ne akan falsafa an fahimta wannan falsafa ce wa dalabul khasiyya da kuma neman wani kususiya kaman duk inda ka je zaka ji liman wata ran ya ja nan wata ran ya ja nan wata ran ya ja kasa wata ran ya ja tsakiya tsakiya wata ran ya ja sama ya danganta in ma kasan zai ja zaka dinga jin shi na ta canza surori yayi wannan sura yau gobe ka ji shi a wata sura jibi ka ji shi a wata sura haka yake yi to shi wannan saboda falsafa ya zama yayi suna kawai wa shamsi wa duhaha ce ko wallaili idan ya gasha ko sabbihi isma rabbika la ala da hal ataka hadithul gashiya in ku a sallar magariba ce to kul huwallahu ce da inna daina an riga an sani kawai an fahimta har in an je ana zama ana tattauna a liman wani ai shi da ya ce wani dalin to ina ɗaya na ce inda ya magarba ce in ko ya ja raka'a ta biyun nan kaji ya ce wani dalin to kulhu wallahu ce shi yasa da an ce an kiran sallah a masallacin wani ka zama redi in ba ka ba ka samu sallah ba to kaga wannan wata falsafa ce dan kawai ya zama to shi shi kadai ya zama ya tambara shi kadai kawai a bainar jama'a ko a bainar masallatan da suke cikin yankin shi shi kadai ne mai irin wannan kaga sai ya zama one in town shine dalabul khasiyya din mutum ya zama one in town ba mai irin nasa shi shi kadai ne dama yayi haka falsafar kenan siyasar da yasa ya ga dan kawai ya fice da haka shi sa yace mabaniyun alal falsafa wannan yin hakan to ko mutum ba haka yake nufi ba to an gina yin hakan akan falsafa wa dalabul khasiyya da kuma neman takhassusi ke banta da wani abu wanda sauran mutane ba shi suke yi ba wanda hakan kuma yalzamu minhu ma la fa'idata fihi abinda ba shi da amfani tilas kuma ya faru a cikin irin wannan salan liman ya dauki irin wannan salan ya zama irin wannan hanyar yake yi irin wannan salan yake jagorantar mutane to akwai abun da ba shi da fa'ida a cikin irin wannan salan min umurin salasa na al'amura guda uku ga suka mara haka a haduha ɗaya daga cikin rashin fa'idar irin wannan tsarin mukhalafatu sunnatil mujma'i alaiha shi wannan limamin ya saba wa sunnar da malamai suka ijma'i a kanta ya saba wa irin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa irin sallar magabata gabaki ɗayansu ba wanda aka ce kullum kaza yake karanta ya lazanci wata sura guda ɗaya da haka yin hakan saba wa sunna ce wadda aka yi ijimai a kanta fa yuqayyidu ma sha'anuhu al-itlaq sai ya zamanto yanzu ya dabaibaye abinda haƙƙin abun a sake shi haƙƙin karatu a sallah shine kawai kar a yi taƙayyidi kar a yi ta ƙayyade ma'ana kar ka ƙayyade wani guri ya zama shi shi kaɗai za ka yi ta karanta shi ne abin da sallah ta ƙunsa to idan mutum ya zama to ya taƙaita iya wani guri kawai yake karanta kullum to shari'a ta saki abin ba ƙaidi shi kuma ya zo ya yi ƙaidi to kuma yi wa abin da shari'a ta sake shi wani ya zo ya masa ƙaidi babu hujja to shi ma laifi ne kun fahimci abinda mala yake nufi tun da shari'a ta ce fakara umar ta tsara min alkur'an ku karanta abin da ya sawaka daga alkur'ani da aka ka karanta can gobe karanta can jibu ka karanta can inda wannan ake bukata Allah sai saukar da sura kwaya ɗaya tak sai saukar da sura kuma da yawa kai baka sani ba a matsayin ka na lima akwai mutanen da da yawa suna binka a gurinka suke koyan karatu yau da gobe yana zuwa yana bin ka sallah ya ji ka biya sura kaza ya ji ko dai kana mai gyaran karatunsa ko kuma ma ya iya wasu surorin a bakinka saboda yau da gobe yau an karanta gobe an karanta jibi an karanta da Allah haka yake nufi sai saukar da sura guda daya ita za a karanta a kowace sallah amma Allah ya saukar da surori 114 dan me yasa mutum zai duwaru wata sura ita kadai ya dinga yin ta a kowace sallah ko da yaushe ita yake yi to wannan sai ya zamanto abu na farko cikin abin da malam ya faɗa mukhalafatu sunnatil mujma'i alaiha fa yuqayyidu ma sha'anuhu al-itlaq yanzu yana kokarin yayi kaidi yana kokarin ya iyakance abin da al'amarin yanda yazo a shari'a shine al-itlaq a sake shi kar ayi masa kaidi abu na farko kenan athani abu na biyu na irin laifin hakan al-ikhlalu bi sunnati at-tadwil fi mawadhi'ihi kuma akwai wato yin watsi al-ikhlal yin watsi da sunna tsawaitawa a gurin da aka ce a tsawaita domin in ya zamanto misali mutum wal asr yake ja da inna a ɗaina ko inna a ɗaina da kulhuwan lau to akwai sallolin da an ce sunna ne ka tsawaita su sai zama mutum shi kawai wa'annan surorin yake karanta kaga na farko laifi na biyu shine al-ikhlalu bi sunnati tadwil an fahimta al-ikhlal yanzu ya tozartar ya wulakantar ya ki nuna kulawarsa ga sunnar at-tadwil tsawaita karatu fi mawadhi'i a gurin da aka ce a tsawaita kamar sallar asuba sannan al-thalith na uku hirmanu fa'idati tanawwu fi tilawa sannan ya haramta wa kansa fa'idan nan ta nau'anta karatun ƙur'ani akwai attanawo ana san a nau'anta yau an yi wannan sura gobe a waccan sura ko an biya nan gurin gobe kuma a biya can ko kuma an biya nan an jima a biya can gurin wannan fa'idar ta attanawo fi tilawa nau'anta tilawa ka karanta can ka samu ladan karanta gurin gobe ka karanta can ka samu ladan to wannan kuma mutum ya haramta wa kansa wannan to saboda waɗannan dalilan guda uku aka ce to an hana ba daidai bane mutum ya zamanto yayi takassusi da wata sura guda ɗaya ko guda biyu su ne surorinsa na sallah wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau a babin da ya shafi sallah tabligul jama'ati ala sautin wahidin zakara zakara la mahalla lahu min al-i'rab kun san zakara ko shi ladan shi ne mai kiran sallah shi kuma zakara wanda an ce Allahu akbar ya daga murya to shi ne za a yi dan fodiyo zai bayani a kansa ko shi ina yake a wani gurbi za a ajiye shi to shi ne za mu ji maganganun malamai a kansa wa min zalika yace yana daga cikin haka tabligul jama'ati isar wa mutane ala sautin wahidin da sauti guda ɗaya ya zama akwai wani mutum guda ɗaya da in an zo sallah shine yake isarwa da mutane sautin dan su dinga bin sallah to isarwa mutane da sauti guda ɗaya wa huwa bid'atul makaruha ita ma wannan bid'a ce a bar kyama wa fil madkhal ya zo a cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa qad ikhtalafa ulama'una ibn al-hajj yace malaman mu sun karu juna sani rahimahumullahu ta'ala rahmatullahi alaihim Allah ya musu rahama fi sihhati salati al-mustami' al-wahidi wa salati man yaqtadi bihi kaji inda suka yi sabani suka kai ruwa rana suka tattauna game da ingancin salatil mustami'il wahidi sallar al-mustami'il wahidi mai jiyarwa wato zakara guda ɗaya ina ingancin sallar zakara wa man ya katadi wa salati man ya katadi bihi da wanda kuma ba liman yake koyi da shi ba da zakara yake koyi shin shi zakara sallarsa ta yi kuma wanda yake koyi da zakara sallarsa shi ma ta yi shi ne malamai suke ta tattaunawa shin ta yin ko ba ta yi ba shi ne za mu ji wa butulanuha ko kuma sallar ta ɓaci ta shi almustami'il wahidi ladan in zakara kai mai isar da sauti da kuma sallar wanda yake bin zakara ko kuma ta yi ne ko ta ɓaci ala arba'ati aqwalin malamai maganganu hudu suka yi akan haka magana ta farko suka ce ta sihu ta yi wannan shine kaulin farko suka ce shi zakara sallarsa ta yi wanda ya koyi da zakara sallarsa ta yi ƙauli na biyu la ta sihu ba ta yi ba malamai na biyu suka ce zakara sallarsa ba ta yi ba sannan duk wanda ba da liman yake koyi ba da zakara yake koyi shi ma sallarsa ba ta yi ba ƙauli na uku alfarku baina an ya azanar imamu fa ta sihu aula ya azanu fa la ta sihu mazahabi na uku malamai na uku suka ce a'a akwai bambanci akwai lokacin da za ta iya yi akwai kuma lokacin da ba za ta yi ba a yaushe ne za ta yi suka ce idan liman ne wa zakara izini ya ce to kaga ba lasifika ko kuma lasifika mu ba ta da ƙara ko kuma gashi an ɗauke wuta ba a tada janareto ba kaga akwai mutane suna bin mu a waje kai mana zakara to in liman ne ya naɗa shi ya yi sallarsa ta yi malamai mazahabi na uku kenan in kuma akaran bana ne sallarsa ba ce ba kawai ya zo masallacin kuku don me za ba ku yi zakara ba kawai allahu akbar ya daga wai abin nan to shi ai waladan ne ya naɗa- ba liman ne ya naɗa shi ba duk wanda ba liman ba ne ya naɗa shi ya ga saboda akwai bukata ko kuma limamin ba shi da murya ba shi da sauci sosai saboda haka ba zai iya jiyar da mutane ba sai ya ce wa wani ya dinga daga murya don mutane su ji yanzu kaga liman ne ya masa izini to shi yanzu sallarsa ta yi wanda ya koyi da shi sallarsa ta yi shi kuma akaran bana wanda ba wanda ya sa shi ya zo ya yi to su- su kuma wannan mazhabin na uku suka ce sallarsa ba ta yi ba mazhabi na hudu suka ce alfarku baina an ya kuna sautul imami ya ummuhum fala tasihhu aw la ya ummuhum fatasihhu to kaji wani kauli shi kuma su kuma suka ce a akwai bambanci tsakanin idan sautin liman yana isarwa mutane to duk wanda ya zakara sallarsa ba ta yi ba idan kuma liman baya isar wa mutane ko da ba liman bane yasa shi yayi zakara amma dai sautin liman baya isar wa mutane shi sai yake kokarin ya daga murya dan mutane ya isar musu da abin da ake ciki a nan gaba to sallarsa ta yi to kaji malan zakara kaji yanda malamai suka tattauna akan ka har gida hudu wasu sun goyi bayan ka ba wani ka- doka da aka sa maka kawai sallarka ta yi shi malam zakara ko da ba liman ne ya naɗa shi ba a ƙaulin farko sallarsa ta yi su ko malamai na biyu ko liman ne ya naɗa shi ko ba liman ba ne ya naɗa shi sun ce zakara la mahalla lahu min al-i'rab sallarsa ba ta yi ba su kuma malamai na uku suka ce a'a in liman ne ya ce kaga mutane ba za su jiyo sallah ba ka dinga ɗaga murya kana jiyar da mutane sallarsa ta yi ba sa shi aka yi ba shi kaɗai kawai ya gabari ya ɗaga murya sallarsa ba ce ba ƙauli na hudu kuma idan muryar liman ba ta gamsar da mamu ba a jiyowa saboda rashin muryar liman ko rashin lasifika ya sa shi wani yake ɗaga murya don ya isar wa mutane sallarsa ta yi a'a liman komai kana har na cikin gida suna jiyo da k- karatun liman da kabbararsa da ruku'unsa da ɗagowa daga ruku'u to me- na na me kuma sai wani ya sake magana an fahimta to sai suka ce wanda liman yana iya jiyar da mutane kila akwai loudspeaker kamar yanzu yanzu yanda suke hannuna ina magana kila ba iya nan ba duk wanda nesa ma zai iya jiyowa to yanzu kaga ba bukata sai an yi zakara ina fata kun gane to wannan shine maganganun da suka yi har guda hudu fa idza kana hadha fi mablagil wahidi sai malam ya ce kafaji yadda ake ta takaddama yadda malamai suke ta kai ruwa rana suna tattaunawa a kan zakara in ya zama guda ɗaya ne ya ce fa'in kana haza filmabulagil wahidi wannan fa ana magana idan isar da sautin na mutum ɗaya ne ma'ana zakaran mutum ɗaya ne kawai yake isarwa da mutane sautin fama baluka shehu usman dan fodiyo ya ce to kuma fama baluka fi tabligil jama'ati ala sautin wahidin to kuma yaya game da kuma mutane da yawa da suke isar da sautin kuma da murya ɗaya akwai gurin da kila in kaji za ka ga ba la- zakaran ba ɗaya ba ne kila zakarun biyu ne ko uku ko wani abu mai kama da haka kuma gaba ɗaya suke ɗaga murya tare kuma za ka ga irin wannan yana faruwa inda ba a sa su ba sai ka ji wani lokaci mutum biyu ko uku suna isar da saƙon to ɗan fodiyo yake cewa wannan fa game da mutum zakara mutum ɗaya malamai suka yi wannan tattaunawar fama baluka sai ce to kuma menene tunaninka me kake gani game da isar da sauti ko yin zakara na jama'a da yawa ƙultu ɗan fodiyo ya ce wallazi alaihil futuhu jawazul musmi'i wa jawazul iktida'i bihi ya ce abinda maganganun duk gaba ɗayan aka koma kansu suke buɗewa jawazul musmi'i halaccin zak- sallar zakara in ya isar da sautinsa ba matsala sallar- sallarsa ta yi wanda ya koyi da shi sallarsa ta yi wa jawazul iktida'i bihi da kuma halaccin yin koyi da sautin zakara wa fi muktasar khalil ya zo cikin littafin muktasar na imamu khalil wa musmi'un wa qtida'un bihi aw bi ru'yatin wa in bidarin mai muktasar yake cewa wa musmi'in da mai jiyarwa wato zakara wa qtida'un bihi da kuma ainihin wato yin koyi da shi au bi ru'yatin ko kuma bin liman da kallo da ido wa in bidarin ko da akwai gida da ya shiga tsakiya ya zamanto sai kake jiyo sautin ƙila tsakanin sahunku da inda kuke an samu wani gini ko wata katanga ko kuma wani abin nan ya katange ku sai ya zamanto sautin ladan kuke jiyowa da shi kuke bi kuna bin sallah muktasar mai muktasar ya ce babu laifi sallah ta yi an fahimta ko kuma a'a ganowa kuke kawai in kun ga an yi ruku'u kuma sai ku yi ruku'u in an dago ku dago da haka kuke bin sallah yace shi ma sallah ta yi qala al-kharashi fi sharhi dhalik ay wajazat salatu musmi'in wal iqtida'u bihi me kharashi yake cewa jazat salatu musmi'in sallar zakara mai jiyarwa ta yi walikci da'u bihi haka wanda ya koyi da shi shi masallarsa ta yi wal afdalu an yarfa al imamu sautahu wa yastaghni an al musmi'i fa innahu min wazifa min min wadha'if al imam sai dai mai al kharashi sai ce wal afdalu abin da yafi an yarfa al imamu sautahu shi liman ne yafi kamata ya daga muryarsa wa yastaghni anil musmi'i ya wadatu ya wadatu gabarin yin wato al musmi'i zakara fa innahu domin daga murya ma mu su jiyo mai liman ke ciki min wazi min wazaifil imam yana cikin aikin liman wannan responsibility ne na liman da haka ba zai dan yi kasa da murya dan ya bawa zakara dama ba aikinsa ne sai dai yana mura ko kuma ba shi da murya haka Allah ya shi sai kuma yana ana bukatar mutane suna taruwa da yawa su ji sauti to sai a samar da mai jiyarwa in kun fahimci duk maganganun nan idan akwai bukata ana iya yi domin sayyidina abubakar kaga sahabbai sun yi makamancin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya baya iya a zaune ma yake sallah sahabbai kuma ba sa jiyo muryarsa kuma ba sa hango shi ma na can baya saboda a zaune yake amma sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana kusa da shi shi sai suke koyi da shi yana daga murya in liman in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara ko abin nan shi sai ya daga murya dan ya jiyar da su sannan shi suna hango shi yayi ruku'u su ma su yi ruku'u na can baya da aka kaga in akwai bukata babu laifi in babu bukata kamar yanzu yanda ake da lasifika da in liman ya daga murya ko ko ya daga murya ko bai daga murya ba inda yayi magana lasifika za ta isar to inda ya lasifika za ta isar kaga babu bukatar kuma sai an samu wani wanda shi kuma zai zama mai isarwa mutane murya وفي شرح المنهج المنتخب لأحمد بن علي عن عبد الرحمن المنجوري وللعلماء في صحة الصلاة بالمسمع وصلاة المسمع ستة أقوال فمذهب الجمهور الجواز ما لك malamai suna da maganganu wato malamai game da ingancin sallar zakara wato salatil musmi'i wa salatil musmi'i kai da haka ya rubuta mun ko musmi'i musmi'i duka guda biyu musmi'i wal musma'i kenan zai zama an fahimta صحة الصلاة المسمع وال... وصلاة المسمع وللعلماء في صحة الصلاة بالمسمع وصلاة المسمع هكذا كجارة malamai game da ingancin sallar al-musmi'i zakara mai isarwa wa salatil musma'i da sallar wanda ake isarwa din sittatu aqwalin suna da maganganu har guda shida kaga mun karanta hudu da zuto shi malai yake cewa malamai ma sun yi maganganu sun kai guda shida game da shin sallar zakara ta yi ko ba ta yi ba wanda ya koyi da zakara sallarsa ta yi ko ba ta yi ba fa mazhabul jumhurul jawaz malam shi kuma nasa kaulin kica mazhabun jumhur mafi yawan malamai sun ce sallah ta yi ya halatta thumma qala ba'da kalamin sannan bayan ya tsawaita magana sai ya ce wastadallu ala zalika malaman da suka ce ya halatta sun kafa hujja bi hadithi salati abi bakrin bi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatin nasi bi abi bakrin muttabi'ina lahu magana da na faɗa da su saboda sun kafa hujja da hadisin sallar abubakar radiyallahu anhu da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallar mutane ma'ana shi sayyidina abubakar yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma mutane suna koyi da sallarsa fi aqwalihi wa af'ali cikin maganganunsa da ayyukansa ثم قال بعد kalamin sannan bayan yayi doguwar magana sai ce fa bil jumla فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على من خالفهم فكيف بمن فسقهم أو بدعهم وضللهم فهذا مخالف للجماعة جدير بهذه الأوصاف أو بعضها أو مكابر للعيان أو جاهل بالعلم لا أقل له مالا عبد الرحمن المنجوري دم غنغنين سنين مشكرا تعيش تشوى فبالجملة جملة a dunkule fama alaihi salaf abinda magabata suke kansa wal khalaf da waɗanda suka biyo bayansu min jawazi hazal fi'il na halaccin irin wannan aiki ma'ana aikin zakara isar da sauti hujjatun baliga akwai hujja mai isa matuƙa alaman khalafahum ga waɗanda suka saba wa malaman da suka ce ya halatta fa kaifa to kaji yadda malamai suka tattauna ya ce to ta yaya ma kuma ina ga wa'anda fasakahum suke fasikantar da irin wa'annan su ce mai daga murya ko zakara fasiki ne au badda'ahum ko su bid'antar da su su ce yan bid'a ne masu daga murya wa dallalahum su ma ce batattu ne fa hadha mukhalifun lil jama'a wannan ya saba da ra'ayin jama'a jadirun bi hadhihi al awsafi aw ba'dha shi mai fadar wa'annan maganganun shine ya fi cancantar waɗannan siffofin au ba'dha ko wasu daga cikin siffofin au mukabirun lil'iyan ko kuma ya zama mai girman kai lil'iyan ga abin da yake kururu gashi nan a bayyane au jahilun bil ilmi ko kuma ya jahilci maganganun malamai na ilimi la aqala lahu wannan sai a sa shi a cikin layin waɗanda ba su da hankali intaha da haka kaga kenan game da abin da ya shafi zakara malamai sun yi saɓani game da sallar zakara da shi da kuma wanda yake koyi da shi zuwa kashe-kashen da muka karanta amma kusan a nan ƙarshe-ƙarshe kaga malaman da suka yi magana na ƙarshen nan suna rinjaya da cewa tun da an ce jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan halaccin haka to ba dama dan kaji wani yana irin wannan yana isar wa mutane ka ce ma fasiki ne ko ka ce dan bid'a ne ko ka ce batacce ne ko wasu kalmomi masu dumi irin waɗannan tunda mas'alar malamai sabani suka yi ba ijma'i bane akai kuma kun san tun a baya ya gaya mana ka'ida cewa ba za ka ce mutum dan bid'a bane ko dan kaza ne sai da hujjoji ko kuma sai ya saba wa abinda malamai suka yi ijma'i akai amma idan matsala ce khilafiyya ma'ana matsala ce wadda ba nassi a kanta malamai saɓani suka yi wasu sun ce a yi wasu sun ce kar a yi to anan ba a ɗaukan zafi an fahimta da haka shi yana goyon bayan cewa idan har akwai malaman da suke ganin ya halatta kuma in mutum ya yi bai saba ba to kada a ɗauki zafi ko hukunci mai tsanani a kansa amma dai kusan a yanzu da ake da lasufikoki sai ka ga ba ma fa'idar a ce wani yana ɗaga murya shi sa masallatan da kuma suke son a samar da su sama wa zakara gurbi to shi liman in aka tada ikama sai ya mika wa zakara lasbikar kila dan kasu ci karo da maganganun nan duk da muka yi shi sautinsa baya iya isar da mutane amma ga lasbika na a hannun zakara ina fata an gane yawwa kaga shi liman amma a ce ga lasbika a hannun liman ga lasbika kuma a hannun wani wanda shi kuma ba liman ba ta yadda idan liman ya yi kabbara duk masallacin za a ji duk masu bin sallah ko a waje suke za su jiyo kuma ga wani shi kuma bayan liman ya ji yadda mamuɗinsa shi ma kuma ya sake ji yadda mutane to kaga anan ko shakka babu wannan kuskuren anan yake amma in ya zama to ba a jiyo sautin liman speaker ko loud speaker din tana hannun wani mai isarwa mutane to kaga shi ma dai an yi khilaful aula domin wannan kamar yadda muka karanta a baya min wazaifil imam aikin liman da aka yi rike lasfika satin da yanzu shi ma zakara ba an hutar da shi ba an hutar da shi tun da yanzu limamin masallaci ko masallacin ku akwai lasfika in liman ya yi karatu ana ji in ya yi kabbarar ruku ana jiwa in ya dago ana jiwa in ya tafi sujada ana ji in ya yi sallama ana jiwa to ai kaga babu bukatar kuma wani ya daga murya ya jiyar da haka karshe zaka sake komawa kan maganganun malaman da muka karanta a can baya ina fata an gane to ina ganin alamun yi minti na awa da yayi to insha Allah sai mu tashi wa min zalika az-ziyadatu fi tasbih insha Allah to ba laifi abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk